بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau takwas ga watan zulhijja shekara ta 1447 wanda ya daidai da ashirin da biyar ne ko? ashirin da biyar ga watan mayu dubi da ashirin da shida miladiya wannan majalisi na majalisar safe yau ranar litini za mu yi darasin ƙur'ani da ilimin kansa za mu kanta al-idqan fi ulumil qur'an muna cikin babi na da suyuti ya buga mana wanda ake sanin alhabari da asafari ayoyin da suka sauka a halin tafiya da kuma halin zaman gida galibi kamar yadda zabin da ya bayar ma'un da ya bayar shine in ka sanar tafiyan to ragowar kuma sai a yi ibqan alal asr cewa to kaga ragowar su zama su a cikin halin zaman gida kenan aka saukar manzo Allah su to shi ne suke cewa minha daga cikin ayoyi da suka sauka a cikin halin tafiya ayatul tayammum ayatul tayammum fin nisa'i kan sautin nisa'i akhraja ibn mardawahi ibn mardawahi ya fitar an al-asla ibn sharik daga asla ibn sharik anna nazala fi ba'd asfar an-nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan aya ta saukar masa da ita ne a wasu daga cikin sashin tafiye-tafiye da mazala ya yi wannan ibn marrawahi ya fitar wanda suyuti ya fada kuma imamu wanda yake da suna imamu a cikin sharhu ma'an al'ata imamu tahawi ya fitar a cikin sharhu ma'an al'ata da wasu lokacin malamai amma da isnadin isnadin ne mai rauni ne kwarai da gaske isnadin ne mai rauni hadisin aisha dan tafiyan da aka yi wannan ya fi shahara a matsayin cewa shi ne abin da zama sanadiyar saukan ayatul tayammum amma dai wannan hadisi shi hadisi ne mai rauni bar a ciki ma za ku ga ayi ma in kun ji hadisin ba na manta ba ya yi magana cewa mutum ya shafi kansa kuma ya ƙara duka sai shafi hannunsa ko shafi hannunsa ko zuwa zira'i ne ma nake tsammani ya faɗa ko zira'aihi in ce zira'aihi to za a iya ɗaukan hannu kawai ake magana amma dai shi kansa a cikin matanin hadisin ma akwai magana a cikin isnadin akwai rabi ibn badar kai rabi ibn badar wanda wannan wadatsi ne a wajen malamai wamin ha daga ciki akwai inna Allah ya amurku an tu'addal amanata ila ahliha Allah yana umartan ku ku isar da amana zuwa ga ahalinta nazarin yammal fathi cewa Allah ta ya saukar da wannan aya ne a ranar fatahu makka fi jawfil ka'aba a cikin ka'aba kama a karda sunaid fi tafsiri kamar da sunaid ya ya wato fitar a cikin tafsirinsa sunaidi yanzu kusan ba tafsirinsa wato a iya sani na dai kamar bai zama mabbu ana ya zama ta dawo tsakanin ɗaliban ilimi ba amma za ku ga imamu ibnu kasir yana yawan kaito wato na daga tafsirin nasa wanda ke nuna cewa a lokacin sa akwai tafsirin sosai suna da babban malami ne kwarai da gaske عن ابن جريج انا رويته عن عبد الله عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج واخرجه ابن مردويه عن ابن عباس ابن مردويه ya fitar da shi daga Abdullahi ibn Abbas wannan dai yana buga maka ruwaya ne a matsayin ka je ka duba ka ga ingancin sa in ya inganta to ya inganta in bai inganta ba to dai ya diga maka dan ka sani wa min ha daga ciki akwai hadisin wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah in kana tare da su a sai wato ka tsaya musu da sallah sai kai sallar tsoro da ake yi al'aya nazala bi usman ta sauka ne a usman bain adh-dhuhri wal 'asr tsakanin azhar da al'asr kama akhadahu ahmad an abi an abi ayyash az-zurqi kama da imam ahmad ya ruwaito daga abu ayyash az-zurqi wannan cikin hadisi yana cikin sunan abi dauda shi ma ya fitar da isnadi wanda ke jayyid isnadin sabab lafi tabbatacce ne isnadi ne sahihi a ciki su suna cewa bari a zo mazala ya je ya shi sabasa su kana zuwa ga sallah sai mu sai musu zuran mikiya shikin atala sai saukar da aya ɗaya daga cikin hanyoyi da ake yi na salatul khawfi to wannan an ce ta sauka ne a usman wa min ha daga ciki akwai yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala al aya akhadha al bazar wa ghayruhu an hudhayfa al bazar ya fitar daga Huzaifa anna hanzar ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi masirin lahu cewa ya ta wannan ayan ta sauka ne a wannan a lokacin da yake ta halin tafiya wannan shi ma sai a je a duba wa min ha daga ciki kuma awwal ma'ida farkon suratul ma'ida akhrajal bayhaqi fi shu'ab al-iman imam al-bayhaqi ya fara cikin littafin shu'ab al-iman an asma binti yazid akwai wanda littafin sa yake da yake ta khariji sosai wannan wannan ruwaya ce nake son in ji ta huzaifa akwai wani taliki da wani yayi auren babu taliki ko ai ta khariji me ce yan bare ba kawai babu ko ko muhallin
to ba alifin muje ومنها أول ما إذا أخرج البيهقي في شعب الإيمان ما هو البيهقي يبتلى في شعب الإيمان نفسه عن أسماء بنت يزيد أسماء بنت يزيد أنها نزلت بمنى جوا تاسع كان أمنا وأخرج في الدلائل هم يبتلى في دلائل النبوة عن أم عمر وعن عمها أم عمر إيش كواني أم عمري إيه أم عمركم إيه بالواو بالواو كو to na na fi tsammanin naku ya fi daidai an ummi amra an ammiha haka yake ko ba wa an ammiha ba Eh, ina wa kofin nan to sai addu'a wa akhar da fi dalala an ummi amr an ammiha annaha nazala fi masir lahu shi ma wannan ayan ta sauka ne a wani tafiya da yayi wa akhar da abu ubaid abu ubaid ya fitar an muhammad ibn ka'ab قال وانا ابو عبيد وتقيل يا في فضائل القران akwai takrijin da suka yi wurin abu ubaid alqasim ibn sallam yana da fadail alquran da yake da shi na tsammanin anan ne ya fitar da wannan shi ruwayan da ibn suyuti yake faɗa an muhammad ibn ka'ab qala nazala suratul ma'ida fi hadith alwada'i cewa suratul ma'ida ta sauka ne a hajjin ban kwana baina makka wal madina tsakanin makka da madina sai mu dakata ana cewa min hal yamma kamar lakum dinakum insha Allah wannan in muka zo muka sati mai zuwa sai in tajikin wannan wannan ruwayar guda biyu da siyutsi ya kawo siyutsi in kun fahimci uslubinsa a dukan wani lokaci yakan kawo a sanid kawai don a san su yakan kawo ruwayi kawai don ka san da su kai kuma tun da ya ga maka kaje ka duba ingancinsa ba wai ya lalace inganci ne ba wani lokaci kuma yakan yakan zo in ya kawo in ya tabbatar da ingancin sai ce bisanadin sahih ko bisanadin hasan to wannan kuma ya danganta in ya dace ya dace in kuma bai dace ba to gwargwado dai gwargwado sai a shadubiya ko za mu tashi bacci na goma ko الشاطبي يكي وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى sai ki cewa inna kitab Allah kuma lalle littafin Allah aufaku shafi'i shine mafi wato tabbas wajen bada ceto da zai yi ma shi mai littafin kamar da kuka sani hadisi ya tabbata cewa qur'ani zai zo bakar da ali imran suna sun za su gabace shi za su gabace shi zo suna yin wato suna wato mita suna neman ceto a ba su ceto ba mai karanta su zan yana cewa iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an da ashabi so duk wannan ya tabbata cewa qur'ani zai zama amma yanzu wannan a me ake magana me zalla ake magana a wannan waɗannan hadisai ana magana qur'ani al-maqru din ko ko ana magana shi kalamullah da shi maganar ubangiji qur'ani amdan shi na maganar ubangiji ba sifa ce wacce take ta tsaraita daga zatinsa ba ta zama wato a bantare take daga zatinsa to ba kalamun lahi ne zai zo ba shi ya sa ma gwargwadon karatun ka gwargwadon abu zagari wannan ana maganin ladan karatun kai abin da ka karanta din abin da ka karanta wannan karatun da kake yi kana ganin sa kaman ma'ana ce kawai shi ne ubangiji zai ta hada maka ta hada maka ta hada maka lokacin kuma da kake bukatar sai ya hade maka shi ya zama yana da zati sai ya zo wannan shine abin da ake magana a cikin hadisin ba ana maganan ko ku kiyaye ba ba a maganan wa kalamullahi ne zai zo bal maqru'u kalamillah maqru'ul adami ko maqru'ul abd shi abinda dan adam ya karanta shine zai zo ladansa da ubangiji ya taro masa shine zai zo amma shi kalam shi wato maganar ubangiji qur'ani wannan daga zatin sa ne abinda yake kuma daga zatin ubangiji kuma ghairu ba'inu an ba a rabe shi da ubangiji ba kamar ilimi ne ilimin ubangiji ba za ka ce ka raba ubangiji da ilimin sa ba to a haɗe suke da zatin sa kamar yadda kai ma sufofinka wanda ake kira sufi da yake da yake bujurowa al'arab ko al'arab waɗannan abubuwan sufofin ilimi da kaza da kaza da kaza duka ai ba za a iya raba shi da kai ba shi ma ubangiji ba ya raba shi da wani sufofin nasa ba wannan kamar yadda kuka sani wannan ijma'i ne na salaf baki daya duk wanda ya ce littafin ubangiji makhluq ne ko kuma daga baya yana rabuwa da ubangiji bayinu anhu to wannan ya saba ba ahli sunna jama'a qatimatan baki daya wa agana gana'in ƙur'ani shi ne mafi wanda yake mafi wadatan mawadaci da zai wadatar da mai karatunsa wahiban wanda a halin kasancewarsa zai zo yana mai yin baiwa ga mai karanta shi mutafaddila yana ba shi fifiko da kuma wato fadalan karatun da ya yi to zai zo kuma wato wannan ladan ya ishe shi wa khairu jalisin shine mafi kyawun abokin zama mafi alkhairin abokin zama la yumallu hadithuhu wato karanta shi tattaunawa da shi wato yanayin kanta qur'anin ba a kosawa da shi ga wanda ya fahimci ma'anar qur'anin yake karantawa karantawa da gaske ba ma ba wai kawai mutum ya karantawa a bani ba kawai ya karantawa ba galibi a yanzu kafin da ake kenan amma su a da can mutum na karanta yana sanin ma'ana so in ka san ma'anan ka kuma san tafsirin kuma kana karanta idan ka aiki to yayin da kake kantawa sai dai ka ji majiyinka na ƙara wato rabarbaka la yumallu hadithu hira da qur'ani ba a wato kosawa da shi wa tardaduhu yawan maimaita shi yazdadu fihi tajammula shi mai karatun zai ƙara wato kyawu ne yawan ƙara karatun sa zai ƙara kyawu zai ƙara imani zai ƙara azanci zai ƙara fahimtar qur'ani da zai kuma ƙara fahimtar azancin qur'ani da wa haifil fata a lokacin da gwarzo makarantin qur'ani ya kira makarantin qur'ani da gwarzo wa haifil fata yarta'u fi zulumati a lokacin da yake razane a cikin duhu min alkabari lokacin da yake ya razana a kabarinsa yalqahu to shi qur'anin zai zo ya cin masa sanan yana da hasken fuska yace ni ne aikin ka ni na katin qur'anin ka mutahallila yana mai mushi bishara yana mai mushi annashawa shine mutahallila zai zo mushi cikin farin ciki yace karka damu ka natsu kawai ubangiji zai tsare da kai hunalika anan ne yanihi zai wato ce masa albishirinka albishirinka wato attahani'a zai wa mushi attahani'a baqilan yace albishirinka da waje da zaka kwanta ka huta kaga dai kabari waje da ake tsoro amma shi tace albishirinka waje da zaka yi ma qailula a wajen wa rawdatan kuma albishirinka da waje da zaka kwanta ya zama dausayi a wajenka wa min ajlihi saboda kanta qur'ani nan da yayi da kuma aiki da qur'ani yayi yujtala za a bayyanar da shi a sama fi bi'atul izzi a can ululwa na daukaka mai kanta qur'ani حسم تاشي يناشد في إرضائه ويقول يوم لا تنسوا لي الشيخ to ga shi garibul qur'an ba mu yi ba za mu yi da insha Allah sai at-tibyan ko at-tibyan fi ulum al-qur'an fi adab hamat al-qur'an na Imam an-Nawawi inji ya ya ko kare game da malam baba sun ba shi littafin da zai koya ba su littafin shi eh ai zaɓa zai yi dama magana wani zaɓa mashi abin da so ni ne proposal ma ta bayan fage amma eh eh a gwani ya dan yi ya dan yi nawa haka ina jin a bar mu malam baban kawai a ina gani yayi nawa dai haka kamar yana da dan sabgogi haka da suka dan masa yawa wannan baban inda shi yana nan kuma zai amfana da mutane to imamu innahu yake cewa fada'ani zalika ila jam'i muktasarin saboda haka abinda na gani na bukatan a sallar duban qur'ani sai wannan ya sanya na gaban da taro wani takaitaccen magana da zan yi littafi da zan yi fi adabi hamalati a cikin dubban masu makanta qur'ani wa awsafi hafazatihi wa talabati da kuma sifofin mahadatan qur'ani da kuma ɗaliban qur'ani wa qad awjaba Allah subhanahu an-nasihata lil kitabi saboda dama ubangiji ya wajabta ai nasiha ga littafinsa addinin nasiha da yake ishara zuwa gare shi wa min an-nasiha daga cikin nasiha lahu ga littafin Allah ta'ala kuwa bayanu adabi hamalati wa tullabi shine kai bayanin ladubban wato gwanayen qur'ani wato wanda suka hadace Qur'ani da kuma mazowansa wa irshaduhum ilaiha kuma a shiryar da su a fuskantar da su zuwa ga Qur'ani zuwa ga wato ladduban Qur'ani din wa tanbihum alaiha kuma a farkar da su akan ladduba din wa uthiru fi halik isara amma dai na fifita in takaita wallafa ta wallafa na wa uhadir taqwila wal iktara kuma na yi wato baya baya da yawaita magana tsawaita magana ko kuma yawaita magana din na yi shi ne a takaice saboda tun a lokacin imamu nawa yana ganin abin fa yayi himma ta yi kasa to wannan lokaci namu ta kila sai dai ya mutu wa aqtasiru ace wa aqtasaru wa aqtasiru wa aqtasiru fi kulli babin ala tarfin min atrafi yace a kowane babi zan takaita ne akan wani bangare daga cikin bangarorin sa ba duka ba muhimmai wa armuzu kuma zan maka zan maka wata arramzu wani ishara ko alama من كل ضرب من آدابه إلى بعض أصنافه وأرمز إلى بعض أصنافه ذا من مكة علامة زوا جواسة daga cikin dangogin babu min kulli darb daga cikin wato dangogin su baki da wasu daga cikin dangogin kawai zan dauka muhimmai sai in bar rabuwa فلذلك اذكر ما اذكره بحذف على اسانيدي saboda haka ba za ka ga zan ambaci abin da zan ambata ta hanyar inshari isnadin ba zan kawo shi isnadi ba kamar wanda wannan shi al'ada gaba na annawawi annawawi yana daga cikin wanda ya raya za ka tashi ba sai ka zo waɗannan asanidin ba imamu nawawi saboda shi a lokacin sa sauki yake ganin mutane za ku ga aljil da fansa yana ba baya yana tafiya yana maka bayanin wato manyan kalmomi da aka wuce wa in kana asanidu bi hamdillahi ta'ala indi min al-hadirat min al-hadirat al-atida yace duk da kuma isnadin alhamdulillah a waje na suna daga cikin wanda na kinance su kuma da ce da su wato yana sai ya ga maka da ina da isnadin ba bai da shi ba amma dai saboda saboda ina son in sa to sai zama na wato na wato share maka su fa inna ma qasudi saboda ni manufata at-tanbihu ala asli zalika in maka in fadakar da kai akan asalin shi babu asalin abin da yake sakon wala isharatu fi ba azkuruhu ila ma hadathu bima hunalika sannan kuma in ishara da abin da zan ambata zuwa ga abin da na share maka a can altafa wa sabab fi ithari ikhtisarahu dalilin da yasa na fifita in takaita shi ita dai hifzahu saboda ina fifita kiyaye shi a haddace shi littafin wa kafata lintifa'a bihi kuma a yawaita amfani da shi kuma amfani da shi ya zama ya yawaita wanda shari kuma ya zama ya yadu thumma ma waqa'a min gharidil asma'i sana abinda cikin littafin aka samu na sunaye wanda ce baki wal lughati da kuma bakin wato harshe kalmomi da zai zo a harshe fil abwabi ababuka ufriduhu bi shay'in zan kadaita maka shi da sharhi wa babbi kuma maka wasadi alwajiz alwadi takaitacce kuma bayyananne ala tatilu wuqi a jeran ganyen da yazo a littafi da ba waje ba maka da shi tartibul mu'jam ba azizu maka shi a jeran ganyen da yazo a baba fi akhir kitabi can kashin littafin li yakmula intifa'u sahibi saboda wanda yake karanta littafin ya zama amfanin sa ya kammalu wannan a wani tafi ne mamu nauyin irin wannan shi ma riyadu salihin ai shi a ciki yake yi shi kuma wannan cewa zai yi ifradin shi da sharhi a wani a can a faltafin sa ya a babu a ce in kun lura inda yanzu galibi ba ba samun asalin kwafin imamun nawawi na arba'in nawiya shi in kun duba littafin a can karshe sai je wani babi sai kawai rika zuwa duk wasu kalmomi dai na nuna maka fashin bakin su an fahimta to galibi ba sai kai daga sai kake samun asalin kwafin yanzu ka zuwa kwafin a wannan daban shi ma wanda wanda ta yi al'arba'in to can ƙarshe to sai aka samu kawai sai ya sai samar da wani babi wanda babin nan ka yayi shi ne kawai saboda ya sharhin wasu abubuwa da suka zo wanda dole shakku an balibihi da abinda kuma zai zama ya gusar da shakka ga shi wato mai karatun wanda littafi ne na ladabin qur'ani ويندرج في ضمن ذلك وفي خلال الأبواب جمل من القواعد sannan kuma ƙarƙashin wannan bayani da zan maka da kuma a cikin babuka babuka za a sami wasu jimloli na ka'idoji wani fa'iz da wasu abubuwa masu darajoji min muhimmatul fawaid na fa'idoji masu mahimmanci wanda zan dinga ambatan maka su a cikin wato bibishin babukan wa ubaydul ahadith sahiha wa da'ifa zan ambatan maka hadisai sahihai wa da'ifa yana nufin da'ifa muhtamilai wanda suke za a iya dawo amfani da su saboda kyawun masanin su mubafatin ila man rawaha ko zan danganta maka su zuwa ga wanda ya ruwaice su من الأئمة الأثبات daga cikin malamai manya tabbatattu a ilimi wa qad azhalu an nadirin an nadirin min dalika fi ba'd al-halat wannan lokaci zan iya rafkana daga wannan abin da Allah ta maka saboda haka in ka ga wannan to kai kuma sai ka kammala da kanka sai mu tashi wa alam ko annal ulama min ahli hadisi ko ko mu dan ga sai mu shiga babu kanta babu واعلم كثني أن العلماء من أهل الحديث ما لمي دغتي ما لمن حديثي وغيرهم دوسن سجوز العمل بالضعيف سن هل أي حديث أي أي كنا حديث ضعيف في فضائل أعمال أو أي كان wanda suke aiki ne na gargar kawai ba wai wannan fadail a'mal shine wajejen kawai gaskiya amma da sauransu to wannan kaga kamar yadda muka sha faɗa wannan duk magana ce wacce take ba ta tabbata ba wajen muhaddiquna wajen muhaƙiƙu na duk wani ba magana ce ba saboda babu wani hadisi ko fadila ce ko ya nuna akan wani fayalan aiki ko wani abu illa ka kudurce za ka yi ne kana kudurce matsala ya faɗa in kuma zan yi ban kudurce matsala ya faɗa to me amfanin shi ba da ba shi da amfani kenan saboda haka hadisi da'ifi a hadisi sahihi akwai akwai gunya an alhadith da'if wannan shine magana mafi inganci amma imamu nawawi kusan haka yake a cikin tafasa da yake kai to wannan ittifaqi ko ba ittifaqi ba gaskiya ba ittifaqi ba wa ma hadha fa inni aqtasiru ala sahih duk da haka to amma dai zan zan takaita ne akan hadisi ingantacce wala azkuru da'ifa illa fi ba'd al-ahwali ba zan ambata maka hadisi mai rauni ba sai a wasu sashi kawai wa ala allahi al-karim tawakkuli ce ga ubangiji ne mai girma dogaro na yake wa timari da kuma wato wato ratayen zuciya na wa ilahi tafwidi was sinadi kuma gare shi ne na fawwala lamari na gare shi da kuma wato shi mal isti fawwalawa wa sa'aluhu suluka sabila rashadi ina roƙon ubangiji ya mun baiwa in bi tafarki wato na shirya wal isma min ahwali zaidi wal inadi kuma ina roƙon sa tsari daga halin wato karkacewa da kuma wato kangara mutum ya zama yayi taurin kai ma ubangiji wadda wa ba ala zalika da kuma in dimanta akan wato hanya na shirya din wa ghairihi min alkhairi da abin da da wani samara alkhairi fi ziyadin wato in dawama wajen ƙarin neman alkhairi wa dawama ala zalika wa ghairihi min alkhairi fi ziyada inda wama akan alkhairi kullum ina ƙara fada alkhairi na wa abtahidu kuma ina wato wa abtahidu ilayhi subhanahu ina yin kaskanta zuwa ga Allah ta'ala shi an yi wafiqani ya dace da ni limar ba ta yi ga abin da zai zama ya yadda da shi wa ja'alani min man yakhshahu ya sanya ni daga cikin wanda yake tsoron sa wa yattaqihi kuma yake kiyayansa haka tuqati tantan kiyayansa wa ayya hadiyani li husni niyyati kuma ya shaida ni zuwa ga kyawun niyya ويسر لي جميع انواع الخيرات كما يسوق من دكان دنگو غان الخير ويعين لي على انواع المكرمات كما يتمكيني akan duk wasu nau'uka na abubuwa da za su kawo mun karamci wayudima ni ala zalika hatta mamati yadimantar da ni akan haka har mutuwa wa an yaf'ala zalika kullahu bi jami'i ahbabi kuma ya aikata wannan kyautayi daga dukkan masoyana wasa'il musulmi da kuma dukkan musulmai wal muslimati da kuma musulmai maza da musulmai mata wannan yana daga cikin kyawun wallafan annabawi nawawi yana zige wannan littafi sai ma kowa addu'a wato wannan yana daga cikin dalilin da wataƙila da sa ubangiji ya sa littafansa suka suka ɗaukaka a saboda kyawun niyyarsa akwai alama imamu nawawi yana da kyawun niyya kwarai daga cikin da ke wallafan littafi wa hasbunallahu ubangiji shi ya isan mana wa ni'mal wakil ma da abin dogaro ilimi shine Allah ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim babu dabara babu wani karfi sai ga Allah madaukaki ko mai girma sai ce wa hadhihi fihrasatu abwabi wannan fihrasa ne kawo ba sai mun karanta ba in muka zo sati mai zuwa sai mu shiga babul awwal kawai masha Allah okay to sai littafin al-ajuri ko akhlaq wa amal al-quran al-ajuri في أخلاق العلماء أخلاق حملة القرآن عفوا آه لا لا أدري نعم نعم كاش فقال محمد بن الحسين محمد بن الحسين شين أبو بكر الأجري yace jami'u ma zakartu da abin da na ambata nan ne Eh, jami'u ma zakartu da abin da za ambata wa masa azkuru da abin da za ambata nan gaba insha Allah in Allah ya yarda bayanuhu bayanin sa zaka samu hujjan sa fi kitabillahi a cikin littafin Allah wa fi sunnati rasulillah da kuma sunnan manzon Allah wa min qawli sahabati da kuma manganun sahabban sa wa sayyidul ulama da sauran malamai kaga wannan da shi ake hujja ba ruwa ta hujja da wasu kwatance kwatance haka a kwatance na biyo bayan waɗannan ababen da kawo littafin Allah kawo littafin manzo Allah kuma kawo ijma'in sahabbai da sauran magabata na gari wa sa'adkuru minhu ma hadarani dhikruhu insha Allah wallahu al-muwaffiq yace to gashi zan ambata maka abin da ya zo mun a yanzu abin da ambatan sa ya zo mun insha Allah Allah ta'ala ya dace da mu lidhalika qala Allah ta'ala lana lidhalika haka na ku yace lidhalika eh saboda haka ubangiji yace na fi tsammanin ƙarin lahunin wannan da zalika watakila ko ƙari ne inna allazina yatluna kitaba allahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur sai gaba hujja da ayatu tafadir cewa lalle wanda suke karanta littafin Allah suka tsaye da sallah kuma suka ciyar da abin da muka azurta su a sirrance da kuma a bayyane suna buƙata suna wato fatan wani ciniki ne wanda ba zai gaza ba wato farashinsa ba zai gaza ba ba zai zama ya sauka ba li wa fihi mujuram da ubangiji ya wato cika musu ladadakin su wa yazidahum min fadli kuma ya kara musu fadalan sama akan ladan su innahu ghafurun shakur li ubangiji mai gafara ne mai mai godiya ne akan abin da bayi suka yi masa na na godiya su ba to anan kaga anan aka ce sunna kitaballahi suna kan littafin Allah sai kuma aka faɗa gwamnatin Allah da gaba saboda dan kan ne nuna maka cewa kan littafin Allah cancantan karanta shi to abin da ya gada mutum shine wato gada wajen lada wajen ubangiji da kuma kabaki mai girma wa qala azza wa jalla kuma Allah ta'ala ya kara cewa inna hadha alquran lalle wannan qur'ani ya hadi yana shirya wallati hiya aqam zuwa ga tafarki wanda take tafi kowace shari'a wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati kuma yana bishara ga mu'minai wanda suke aiki nagari anna lahum ajran kabira cewa sai lada lada mai girma wannan kaga ladan mai wanda ya rike qur'ani kenan وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما yace kuma wanda ba su yi imani da lahira ba to mun tare da musu azaba mai radadi mafhumin sa shine wanda bai riko da Qur'ani ba ya daga cikin wanda bai imani da lahira ba shi ba wa qala azza wa jalla Allah ta'ala ya fada mai girma da ɗaukaka wa nunzilu min al-Qur'ani muna saukarwa a cikin Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahma muna saukar maka abinda muke saukar maka na daga wannan Qur'ani abinda yake waraka ne kuma rahama ne ga mu'minai wala yazidu zalimina illa khasara amma ba abin da babu abin da ke dada ma zalimai sai tabewa da kuma asara wato wannan yana nuna maka cewa wato qur'ani karanta shi waraka ne kuma rahama ne kuma wanda ka ga wato azzali ana karanta shi qur'ani shi baya da tuwa da ladabin qur'ani to wannan kaga kamar ya zama azzalimi kenan ya zama cikin da zama azzalimai wa qala azza wa jalla Allah ta'ala mai girma da dauka ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum haqiqa wani wa'azi ya zo muku daga ubangijin ku me wa'azin shine qur'ani wa shifa'un kuma wato waraka ya zo muku lima fi sudur waraka wanda yake warkar da abin da ke cikin zukatan ku wa huda kuma rahama ne wa rahmatan kuma wa huda shari'a ne wa rahmatan kuma rahama ne lil mu'mina ga mu'minai wannan duk qur'ani ne yake ba da wannan wato aba taki da ubangiji ya masa وقال عز وجل على تعالى mai girma da dauka ya ce ya ayyuha nasu ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum lalle hakika hujja ya zo muku daga ubangijin ku wa anzalna ilaykum nuran mubina mun saka muku da wani haske mabayyani fa amma alladhina amanu lalle wanda suka imani billahi da Allah wa atasamu bihi wa atasamu bihi kuma suka wato ne ba tsarin su da ubangiji fa sayadkhiluhum fi rahmatin minhu lalle ubangiji ya shigar da su cikin wata rahama daga wajensa wa fadlin da falala wa yadihim ilayhi siratan mustaqima zai kuma shirya da su zuwa ga Allah ta'ala zai shirya da su ta barki majalici zuwa ga Allah ta'ala so kaga wannan duka yana nuna wato shi abin da mai katin qur'ani da kuma wanda da duba na qur'ani zai samu in ya yi aiki aiki na gari in kuma ya zama ya alkinta abin da ya karanta ya aiki da abin da ya karanta wa qala azza wa jalla Allah ta'ala mai gima dauka ya ce wa atasimu bi hablillahi jami'an ku nemi tsari da igiyar Allah ta'ala baki daya wala tafarraqu kar ku razaba واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة أبنجي غريكم إذ كنتم أعداء لوقت إن كنتم مكيا جوناني فألف بين قلوبكم سي حتى أكان زكاتنكم تهنيا ما تهنيا قرآن بزع الله فأصبحتم بنعمة إخوانا سيكون هو يغري سوى نعمة أبنجي يمكم كتنا ما تنقوا wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar kun zama kuna bakin gaba na wato a- a wani wani rami na wuta fa anqadakum minha sai ubangiji ya tsayar da ku daga wannan wuta din kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ay- lakum ayatihi la'allakum tahtadun haka ubangiji ke bayyana muku ayoyinsa dan ku shiryu malaka wa hablullahi wal qur'an igiyan ubangiji igiyan ubangiji ita ce qur'ani ita ce qur'ani kamar da wannan shine magabata suka faɗa وقال عز وجل انا تعالى mai gima dauka yace Allahu nazzala ahsan alhadisi Allah ta'ala shi ya saukar da wato mafi kyawun zance akwai wanda akwai wanda ya kai ubangiji kyawun zance babu dan haka abin Qur'ani ne sai shi mafi kyawun zance kitaban wanda littafi ne mutashabihan wanda yake kama da juna masaniya wanda ake wato maimaita ayoyin saboda wa'azantu wannan shine masani ake maimaita ayoyinsa taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum wanda jukkunan wanda suke tsoron ubangijinsu suke rabarbaka saboda ayoyin qur'ani sai sun rabarbaka kuma sun matalidu talinu juludum sai kuma daga baya jikina su yi laushi wa qulubun da kuma zukatan su ila zikrillahi zuwa ga ambatan ubangiji tana da ba da ambatan ubangiji ne ake samun nutsuwa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub saboda haka za a- mutum zai rabarbaka yayin da yake jin abubuwa na razani to amma daga baya kuma in ya gudu zuba- zuwa ga azabar ubangiji ila zai je rahmar ubangiji to kaga al-firaru min azabillahi ne ila ila rahmatillah sai ka in da can ma ka samu rabarbaka zami saboda ka ji azabar ubangiji da kuma zaka samu laushi ka samu natsuwa saboda a, abin da ka sani na da ubangijin ka ya maka tanadi na idan ka bi shi zalika hudallahi yahdi bihi man yasha wannan shiriyar ubangiji kenan wanda ke shirya da wanda ya ga dama daga cikin bayansa wa man yudlilillahu fa lahu min hadi wanda ubangiji ya batar to babu wani mai shirya da shi wa qala azza wa jalla Allah ta'ala mai gima da dauka ya ce kitabun wani littafi ne anzalnahu maka saukar maka saukar da shi ilaika zuwa gare ka mubarakun mai albarka da yadabbaru ayati saboda mun saukar da wannan saboda shi tuntuntuni a cikin ayoyinsa wa yata zakara ul albab kuma saboda masu hankula su wa'azantu da shi su fadaku wa qala azza wa jalla Allah ta'ala mai gima da dauka ya ce wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyya kamar haka ne muka saukar maka da shi lit- qur'ani a ban karatu a arabiyyan nan balarabar littafi musarrafna fihi mukan sassarrafa a cikin qur'ani din alwa'ida razani da muka dinga saukarwa ba razani guda ɗaya muka yi ba mun kawo aya razani mun kawo aya mu da ba na razani ba na rahaba mun kawo kaza an buga misali da kaza da kaza da kaza shine tasrifi an sarrafa ayoyin ta hanyoyi da dama la'allahum yattaquna ko sa kiyaye ubangiji aw yuhdithu lahum dhikra to sai mu tashi kuma inna allaha sai muqaddima fi usul tafsir na na ibn taymiya muka ce zamu zamu dinga daukan sharhin ibn taymiya dan kadan ne kawai amma zamu zamu to tsayawa akan shi magana ibn taymiya din saboda littafin mu yi sauri mu mu gama ibn taymiya akwai inda ya dan jajja ya ja ya dan yi hashu sosai a cikin maganganun nasa ibn taymiya yake cewa amma ba'du faqad sa'alani ba'd al-ikhwani hakika sashin yan uwa sun tambaye ni an aktuba lahum muqaddimatan rubuta musu muqaddima ta tabammanu qawaid kulliyya wani ta kunshi ka'idoji gabamin ka'idoji tu'inu ala fahmi al-qur'an wani za ta taimaka wajen fahimtar qur'ani wa ma'rifati tafsirihi da kuma sanin tafsirin sa wa ma'anihi da ma'anansa ibn taymiya shine yayin magana cewa a qur'ani an saka da shi saboda abubuwa guda uku للتعبد بتلاوته به بتلاوته saboda mutum ya bauta ma Allah da karatunsa wa fahmi ma'anihi kuma ya fahimci ma'anansa wal amal bihi kuma ya aiki da abin da Qur'ani ya saukar shine ma da yace wa ma'rifatu tafsirihi wa ma'anihi kuma mutum ya san tafsirinsa da ma'anoninsa sai ya ci gaba cewa wa tamyizu kuma ya mutum ya bambance fi manquli zalika wa ma'qulihi a abinda aka ruwaito ruwaya daga abinda aka ruwaito na tafsirin Qur'ani din da kuma abinda ake fahimta shine ma'qul bainal haqqi wa anwa'il bawatil abin ya kuma bambance cikin abin da ake ruwaitowa da cikin abin da ake fahimta tsakanin tafsirin da aka yi na gaskiya da kuma tafsirin da aka yi wanda ba na gaskiya ba a cikin ruwayoyi akwai ruwayoyi na- ruwayoyi da basu baragurbi ruwaya ce ruwayoyi da baragurbi ba su tafi su inganta ba to ya za a yi a fahimci ruwaya ta inganta da ruwaya ba ta inganta ba yin tumiya zai gaba maka su ka'idoji gaba mu da aka fahimci haka sannan kuma a cikin fahimta da ake zuwa da shi kamar wa abdul baka ta fi khalifin ai fahimta ce aka a, wato waya ce aka ce mutuwa ce to sannan kuma ma a fahimta din ma'qul din ma'qul sai in ka duba sauran ayoyin Qur'ani za su ga ga sun fassara maka cewa yaqini ana magana mutuwa to amma kuma kuma su cewa kuma yaqini ana magana shine wato kawai mutum ya zai daina yin sallah ya daina yin azumi to kaga da ya za mu fahimci haka shine wato at-tamyiz bain al-haqq wa anwa' al-abatil shine yake cewa afada al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tafsira al-qur'ani naw'ani nan kaman ya raba maka tafsiri guda biyu ya ga maka tafsiri zaka iya raba su kashi biyu akwai naqli wa aqli akwai naqli tafsiri da ake bin riwaya riwaya ake ruwaitowa wa aqli da kuma tafsirin da ake yi ta hanyar fahimta na aqli ba wai hankali kawai zuriyar ba a fahimta fahimta da ubangiji ke tusa wa mutane wannan shi da ta'aqqul a wannan shi ke kawo wajen fassara wajen bambanta tsakanin qur'ani a ce akwai tafsirin qur'ani bil qur'an tafsirin qur'ani bis sunna tafsirin qur'ani bi kalamin sahaba wannan wasu daga cikin malamai sun yi nazari akan wannan bambancin suka ce a dai ce kawai tafsiri ya rabu zuwa ga tafsirul maqul da tafsirul ma'qul akwai tafsirin da baka bukata ma sai ka samu riwaya wannan ma'qulun ne ga wani wanda sanarci to kuma daga a ciki kuma ana samun wani abin da ubangiji kana cin tilawa kawai sai ga wannan fahimta ubangiji ya sanya maka wanda fahimtar nan bai cin karo da abin da ake samu na riwaya wannan shine fahimta mai kyau sai kuma fahimta da ake riwaya ake samuwa kuma daga magabata shine maqul to wannan ya fi ya fi kyau wala bambata qur'ani da cewa man kulli da ma'qul ya fi kyau akan wanda ke bambanta shi tafsirul qur'ani bil qur'ani tafsirul qur'ani bil sunna saboda idan ka ce tafsirul qur'ani bil qur'ani an ce wanda su musa'i tsayar da sun yi bayani kan wannan an ce wanda ya ya saki wannan bayanin shine wannan malamin mai sunansa kaga sunansa ya kwanta mu saboda idan ka ce tafsirul qur'ani bil qur'ani idan tafsirul qur'ani bil qur'ani kai a fahimtan ka ne ka fasara to ya kaga yanzu ya zama ba a kurku ba ko kuma ruwaya kace da shi kaman a fasaran qur'ani a fasaran walanal bisu imanahum bi zulmin maza Allah yake cewa shine kaman da kaman yanda bawa Allah Luqman ya faɗa inna shukra dhul azim to kaga ya zama ruwaya kuma kaga ya zama kuma dai ba manqul ko ba aqul amma idan misali kace tafsirin qur'ani bil qur'ani kai fahimtan ka ne yanzu kaje kace wannan kana ganin wannan ayan tana da alaka da wancan aya yanzu kaga zama ba zai ba abun da da haka saboda haka ka bambanta tafsir tsakanin tafsir Qur'ani da Qur'ani tafsir Qur'ani da sunna wannan da yawa daga cikin malamai suna ganin babu diqqa sosai babu diqqa akan wannan har gadama ta hada mu da wasu daga cikin malaman mu والتنبيه على الدليل الفاصل بين الاقاويل kuma wato kuma in yi fadaka in yi fadakarwa akan dalili wanda zai zama raba gaddama tsakanin maganganun maganganun malamai duka shi ne wato alfasil zai zama raba gaddama tsakanin maganganun da ake da shi ko tsakanin ruwayoyi ana samun ruwaya wata ta inganta wata bata inganta ba to me dalilin fasil ana samun magana ta wata ya faɗa kaza wata ya faɗa kaza wata ya faɗa kaza musamman wajen irin tafsiran nan da ake zuwa da shi na ake kira tafsir bil ishara tafsir bil ishara da sa'alusi suke suke suka yada in ga rubuce ruhul ma'ani na al-alusi za ga wasu fassara wanda ba kai ba gindi aka riwaya ya kawo shi da ishara ne ishara ayan ga abin da take magana duk wajen magabata amma shi ce ce wannan ayan ishara tana maganan gaskiya tana ganin kaza tana maganan kaza to galibi dai idan aka tsaya a nan to ba katubaran baya yawa amma in aka zarce sai ka katubaran yayi yawa kuma sai ka kawai an kawo ayan ga aya ga abin da take faɗa sai kawai ne ce a shi ayan tana nufin kaza ne shi a wajensa kamar kamar su ma ai shiya suna irin wannan kaga sun kawo wata aya kawai sai wannan wannan ali kenan a wannan fatima kenan a to kaga wannan ai wannan ilhadi ne ba to dole a samu dalilin fasil ya zama bainar akawai ya zama abin da ke raba gadama tsakanin malamai da tsakanin maganganun da ake ruwaitowa ba kowane magana ce musamman a tafsiri dai ba kowace magana ce aka rawaito yake ta ya inganta ba yanzu gashi imamu suyuti ba ya kawo wanda ruwayar ruwayar ibn mardawai da su bahawi ba saboda aya taima ba sai muka ce a ce ruwaya akwai akwai wato wani rawi wanda yake wadatsi sai ka kawo dole sai an samu wani ma'auni da za a tantance sai mutane zai taimake mu wajen wajen ya bamu wannan ƙa'idoji kulliya wajen bambance tsakanin waɗannan ruwayoyi kuma musamman za ku ga tafsiri tsanani da ake wajen karɓar hukunce-hukunce wajen malaman hadisi cewa hukunci sai an yi tsanani da a tafsiri akwai ɗan sauƙi akwai ɗan sauƙi za ku ga za a ce hadisi tunda akwai daɗin isnadi kaza ba za a karɓa ba amma a tafsiri akwai lokacin da ake ɗan karɓa kamar tafsirin walid daga Abdullahi dan Abbas galibi bai ji daga Abdullahi dan Abbas ba duk da an san wasu ba yana ruwaya ne daga Ibn Abi Najih Ibn Abi Najih daga Mujahid Ibn Jabr daga Abdullahi dan Abbas to amma dai galibi kuma yana ruwaya ne bil ma'ana kamar da Ibn Taymiyyah ya faɗa to da haka abin amfanin ka san haka shine za ka amfani da wannan ruwayar al-Walid daga Abdullahi dan Abbas amma dai idan ya saba wata ruwaya tafi wannan inganci za ka aje masa kayan ko kuma ya zo da wata rakaka a lafazi kuma an samu haka da an fahimta kamar ruwayar Muhammad ibn Ishaq sahibi magazi wasiyar da yake ruwaitowa daga Muhammad ibn Abi Muhammad daga Sa'id ibn Jubair ko kuma Ikrima maula ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas wannan ruwaya ce wacce take tafsirin da yake kawo ta wannan bangaren suna da kyau da shi da kuma ruwa tafsiri kuma wanda yake a ruwaya a ruwaya akwai akwai rauni akwai rauni kamar ruwaya Asuddi wanda yake ruwaitowa daga wasu daga cikin sashin sabon manzon Allah ko kuma ba zan daga Abdullahi dan Abbas ko kuma ya ce ko ko ko ko kaga duk ba bambanci ba sai ka lokaci ya ga malamai suna takaita shi akan suddi kawai sai mana kala suddi his duk wannan din ba masa kala saboda bai hanzace ba ya zama kalaman wata yarab kana ya zama kamar mugaffal a wajen malaman hadisi so duk wannan tafsirai ne masu kyau akwai lokacin da ake amfani da su akwai lokacin da ake tunkuɗe musu akwai lokacin da ake tawakkufi a istinasi to ibn taymiya duk a wannan zai ga mana kamar wasu zawazu wasu ma'aunai da ake bi ba wa kawai haka ake ɗauka ba haka a tafsirai da ake da su wajen maganganu da ake faɗa wajen maganganu da ake faɗa ce malam wani ya ci shi ya ce ga fahimtarsa to sai a je a duba a gani a ga maganar ta ta da makama ko ta da makama to me ma'aunin sanin cewa maganar malam wani akwai makama ko me ma'aunin rashin cewa maganar sa babu makama to wannan da ibn taymiya zai gaya wannan cikin wannan muqaddima ta usul tafsir din nan sai fa innal kutub al musannafa saboda littafai da aka wallafa fi tafsiri a tafsiri mashhuratun cike suke da bilgat samin da wato bilgat wa samin da da da da, da wanda suke abin da yake nama ne amma kuma nama wanda aka samu kaman guba amma aka shiga abu wato abin da yake magana akwai baragurbin ilimi a cikin baragurbin ruwayoyi ko baragurbin ilimi a cikin tafsirai da ake da ake da shi a yanzu wal batil wadi kuma akwai wato batattun abin da ke batin sa a bayyane yake wal haqqil mubin da ko abin da ke gaskiyar sa a bayyane yake wal ilmu kuma da ba shi ilimi imma naqlu musaddaqin am ma'sumin wa imma qawlu alayhi dalilun ma'lum wannan magana ta zama magana ce da ake ta rubutawa kamar da ruwan zinari ba malami ke rubutawa sai ya fita daga ibn taymiya yace duk magana duk ilimi da kun kana ruwaitowa to zai wuce ɗayan biyu ko dai ruwaya ne wanda abin gaskatawa daga ma'sumi wanda aka aka tsare shi daga daga fadawa kuskure ko kuma wani magana ce da aka yi wanda akwai dalili sananne a ilmance da yake na gaskiyar magana to magana dai baya kuce wani abubuwan guda biyu ko kuma ko binciken mu ne kuma binciken mu me nuna gaskiyar bincike bincike da ake yi na kimiyya da waye saboda akwai wani ilimi ingantacce sananne wanda ya nuna gaskiyar ilimin shi kuma bangaren addini kuma akwai kuma ruwa da muke da shi ga manzo Allah wanda shi kuma ma'sum ne kaunin ne musaddaqun an ma'su magana wanda ya rawaito magana shi ne gaskiya ne shi ko da ya rawaito ruwaya abin shi ne mai gaskiya sai ya rawaito da ya dangana magana zuwa ga wani wanda shi baya kuskure to da ba kuma ɗayan biyu ne da duk ilimi ake rawaitowa duk ba wannan mutum kwaga bai zama ilimi ba sai ilmi ne ke ala ilmul haqiqi ilimi na tabbas wa huwa imma naqlun musaddaqun an ma'sum na eh ai za mu zo dan na karanta sharhin ibn hisamin ne tunda magana za su tsaya kyau ana ce al'ilmu al-haqiqi ilmi ya tabbas huwa imma naqlu musaddaqin naqlu musaddaq wa an ba'su ko dai ilimin da ruwaya da ake abin gazgatawa da aka rawaito daga ba'suni wa huwa rasulu wa shine manzon Allah wa imma qawlu alayhi dalilun ma'lum ko kuma magana ne wanda yake akwai dalili sananne da ya nuna gaskiyar magana yani qawlu ba'd al-ulama yana magana magana wasu daga cikin sashin malamai min sahaba daga sahabbai wa tabi'ina da kuma tabi'ai da ba'dahu da wanda suka bi bayan su lakin alaihi dalilin ma'lum min al-ma'qul aw al-maqul sai dai duk magan da malamin yayi akwai wani dalili sananne ko ne da ake fahimta fahimta kuma a bayyane ko kuma da aka ruwaito wal hadha nafi shi dalil al-qiyasi da haka ma muke tabbatar dalilin na qiyasi wa huwa min dalil al-aqli ayya daga cikin dalilin na hankali to sai yace wa ma siwa zalika abin da duk ba wannan ba fa imma muzayyafun madud ko dai ilmi an jaru duk abin da ba ya dangantuwa zuwa ga wani wanda ke ma'asumi ne kawai wani ya zo ce ai shi malamin sa ne ya gaya masa mu malamin tarika su ko wani abu kamar masu cewa Abdul Qadir al-Jili wanda zai je kawo musu kidan bandiri ba sai da je sama wanda je sama ne sai aka zo su mala'iku suka zo suna ta dukan bandiri wanda maraba maraba maraba sanin da zuwa kai Abdul Qadir al-Jili wacin wato kaga cin da sai da aka je sama ba ya zo da kidan bandiri kaga kidan bandiri ya zama wani babban abu da za a yi kenan kaga wani ilmi ne muzayyab ku shi ma'sumi ne nakalin na musaddaku an ba'su hada za ku faɗa ka kuma kuma kuma kuma shi yana da kaga yanzu sun ma manzo Allah ya zama wannan fara da addini ne ya sun manzo da kishiya yanzu ya kaga kun ce yanda yanda je ne iradi manzo Allah daga cikin mafi girman ujuransa da Allah ya bashi shi ne iradi da yi to shi ma zo ya je ko da ne ko kida ya samu shi wuce ya je wurin ubangiji ya sako da bandiri ba bandiri ba bandiri haba ai waɗannan mutane wallahi ba su da kirki kuma hankalin su ka rasa ina yake tafiya kawai kace wai ya hausa kuma ya zawo maka da bandiri da haka ku ku kuma haihu za ku ci gaba da kiɗa badujalanku wannan dai ya daga cikin to ilimi ilimi ilimi shine wanda yake na tabbas daga wanda yake ma'asumi ne shi ba shi kuskure ubangiji ya kare shi daga kuskure wahayi ne wahayi ma za a in za a sauka masa sai an samu an samu tsauraran matakai ar-ruhul amin amintacce wanda yake mai karfa shi ke zuwa da shi wanda ba wani wanda zai zuwa ya zare mishi ido amma in ba haka ba duk wani da ya zo da shi ya zama muzayyaf muzayyafin madu dan jabu ne abun tunkuɗe masa abinsa wa yamma mawqubu kuma sai an tsaya sai an bincika la yu'lamu annahu bahratu wala maqul ba za a sani ba a ga shi zinari ne zinari na jabu shine baharat ko ba ko kuma zinari ne wanda ba dan jabu ba sai a tsaya an bincika wanda sai an bincika kenan in ya faɗa magana in ba a san cewa riwaya ta ɗan jabu ba ce kai tsaye to sai an ji an bincika an gani tukuna an tace wannan shi ne abin da shi ibn taymiya yake magana sai mu tashi akan wahadatul umma insha Allah Allah kyauta a kawai shi in kan jayen ina ruwansa muskini suna masa shari da yawa shan da suke masa bayan shi ya isa ok shi wannan tabin na gana nuna shi na titi wannan me ya zo da shi ra'a gugure kuwa ai suna masa shari sosai akwai abin da yake tunda wai ba wai dan gurgun ya ce shi bai subancin bane akwai abin da yake wani wasu abubuwa galibi abin da su a galibin jini suka yi shine wato sufiyar na tahalluq sufanci na wato gyaran zuciya to kuma ana iya samu tun da su malamai ne an basa cin zaratan malamai kuma sun dan karkatar harkar sufancin da aka dan samu daga can wajejen su masu irin wannan kurasan da sauransu to suna ɗaukar wasu ra'ayi haka wanda ba ki ba to wannan kaga sai ka tsaya akan abin da shi malami ya yi ba daidai ba mutum da sai ka gyara amma kuma ku je ku ƙara ɗauko wasu abubuwa kuna ƙara jingida wasu kuna musu sharri haka wannan ai sharri ne abdulkadir jelani kusan ba tare da shi a bangaren al'asma wa sifat bangaren al-masail ilmiya imaniya wannan ana tare da shi yana yumiru haka ma ja'at inda wannan shine mazhabin imam muhammad da kuma sauran malamai amma wajen bangaren tafiyar ibada wannan kuma ku fahimta da babin in aka ce malami ahlus sunna ne wani lokaci ana samun ya zama bangaren masail ilmiya ne yake ahlus sunna bangaren kuma masail ibada tauhid ibada ya dan kula kurai ana iya kuma samun kuma ya zama shi wa tafiyar da ibada ne ke ahalin suna ga ariya garba amma bangaren almasail ilmiya kuma ya dan samu tazabbubi ko kuma ya sami halal abubuwansa wannan suna da yawa yanzu kaga a shek abdul jili bangaren tafiyar wato almasail ilmiya a qariya wannan ba mu da matsala da shi amma ana iya samun kaga an zo wajen tafiyar ibada kuma a nan saboda iyin fahimtarsa a lokacin ba da gangan ba an samu kurakurai bangaren kuma da ga shi bangaren shi ba ruwansa in dai maganar bid'a ce to ya yi imani ita yake yi amma bangaren kuma masailin sifar za ka ga sun samu kalan za ga irin su ibnu jauzi za ga hatta ma kuma malam bakar gumi ya da irin wannan malam bakar gumi wajen tauhidul ibada babu abin da malam bakar gumi yayi a kasar irin tauhidul ibada amma in ka duba bangaren kuma asma' wa sifat to kuma saboda a lokacin ga ta'ila bai karanta tafin tamiya sosai ba sai ya samu dan rawan kafa a littafansa za a wannan wurin za a ga duk wasu abubuwa su alaƙa da labari labari labari akhbar ne to nan ne ya rage wasu daga cikin hadisai na annabi Isa ko kuma kaga wajen alis cewa yana yin abin da su ibn jauzi ke su su asyuti sai ga ya yi tanakubi wani lokaci ya tabbatar wani lokaci kuma ya tawili wani lokaci ya kaza wani lokaci ya kaza wani lokaci ya kaza wannan ya daga cikin abin da ya kamata mu fahimta game da malam Mahmud kwarai da gaske malaman ne su malaman su ibn jauzi duk tanakuri ya su su ibn hajar tanakuri suke yi su a babin sifat imamu nawawi tanakuri suke yi galibi ba wasu sun dauki aqida ne bai daga ne tashi ba tauhidul tauhidul masail ilmiya imaniya yana da alaka da wato wanda shirashe guda shida to kaga su suna alaka ne da abinda ubangiji zai gaya maka a labarance ka ji kan imani kawai tun daga kan imani da Allah da sunayensa da sifofinsa da kuma imani da mala'iku da kuma wato da abinda ubangiji ya gaya maka abinda zai faru gaba ko abinda ya faru a baya wannan kaga al-masail ilmiya ne khabariya to su waɗannan abinda ake bukata shine duk bayan da bawa ya ji su yimiru haka ma ja'at ya tabbatar da su yanda suka zo ba tare da tawili ko ta hadisi ba to waɗannan ababun sai ga wani ya samu wajen istiwa'i ya ce istila'i wajen kaza wajen kaza wajen irin su malam malam da shekku kuma bin fodi za ga duk a wannan babun duk sun samu wannan tawila amma wajen bangaren tafiyar ibada kuma sai ga su ga aliyar garau wanda nake son kawo kuma kamar akwai albargawi wato albarkawi wani babban malami ne da aka yi a daular Usmaniyya kusan shi ne ya fara yin da'awan irin da'awan Muhammad dan Abdul Wahhab gabanin zuwa kan Muhammad dan Abdul Wahhab wannan ya rayu tun a lokacin Muhammad Sulaiman al-Qaduni suka dinga yakansa to amma shi abin da yayi shi abin da yayi kusan yayi yaki da kaburtan kaburbura yayi yaki da tauhid ibada da shirka da ake a shirkul ibada amma ko bangaren kuma sifat shi kuma turidi ne shi ba amma kuma duk da aka ya ba da kokari kwarai da gaske za a ga yadda aka fara da shi wasu daga cikin abu sa'ud afendi sun yi fada da shi da sauransu da irin wannan to wannan in kuma mun bace kuma zai zama da sauki kwarai da gaske kuma zai zama kun tsayi tsayi ba na adalci da ce wa da ahli sunna ne kuma za ga ba za a yi masa ba za a koma ana cewa ai yana da kaza yana da mukhalafa yana da kaza yana da kaza kamar da suke ba eh yana da mukhalafa sai a faɗa amma kuma wannan ba zai cinkuɗe shi daga ahli sunna ba yanzu shi Usman bin Fodi ya yi yaki da bidiyoyi sosan gaske amma kuma za ka tafi da ibada ko inda aka dan sami saboda akwai dan sufatin ko yaya kuma bangaren ash'ariyanci tana nan daidai da haka to sai kitabu zuhud ko harfu ta'i ba mu da harfu ta'i mun ga harfu ba'i تفعقب كل شيء نعن فيه من الجمع الكثيف إلى الشتات وما حزناه من حل وحرم يوزع في البنين وفي البنات وفي من لم نؤهله لفلس وقيمة حبة قبل الممات وتنسانا الأحبة بعد عشر وقد صرنا عظاما عظاما باليات كأننا لم نعاشرهم بود ولم يك فيهم خل مؤات فعقبى كل شيء sakamakon kowane abu na anufi da muke ciki na jin daɗi min aljam'il katifi na tara dukiya masu yawa da muka yi masu kauri ina shattafi shine zai tafi zuwa ya kasance ne daga baya ya taɓe wargaje duk wani ƙasar alewa zai zama ƙasa wa ma fuzlahu da abu da muka tattaro min hillin ta hanyar halal wa hirmin da kuma hanyar haram ya ci halal ya ci haram yuwazza'u za a raba shi fil banini daga ƙasar al'amari fil banina a tsakanin yaran mu maza wa fil banati da kuma yaran mu mata wa fi man lam nu'ahilhu li falsin da kuma wanda wato ba mu tantantar da shi ga dukiyar mu ba ko da sisin kwabo wa qimati habbatin da ko kuma da wato kwayan zar kwayan wato kwaya da zamu bashi ko kiman kwaya da zamu bashi bai cancanta ba kabla lamma bata gawa mutu mu in mu aka ce mu bashi ba za mu bashi ba amma kuma ga shi mun mutu kuma shi ya samu ya samu wani abu ya ki mana addu'a sun ta faɗa ba kan mu an ce zai biya mun bashi bai biya mun bashi ba wa tansanal ahibbatu anan ne masoyan da muke so za su manta za su manta mu ba da ashirin bayan kwana goma wannan tsanani kenan وقد سرنا على وقت من من كوما عظاما wato kasusuwa baliyatin da suka riga suka riddige ka anna lam nu'ashuhum biwuddin kai ka ce ba mu ne muka yi zamantakewa da su zamantakewa na soyayya ba mata ka ta manta ka yaran ka sun manta ka addu'a sai an tuna musu walam yaku fihim khillun mu'ati a cikin su babu wani wato badadayi wanda zai dace da kai ya ce yanzu gashi zan ci gaba da abin da baba ke yi zan raya zumuncin sa zan yi mishi kaza saboda ladan ya je wajen sa ba ni maka wannan kai kuma ka kai kuma ka je ka ta karkare a raye kamar da mamati ka je ka ta karkare kana ta yi saboda su ka ba da sadaka ka ki ba da sadaka ka kyautata wa mutane ka kyautata wa mutane ka taskace kuma dukiyar ne gaba ya zo ila shattati sun wargaje maka shi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza shi yasa ko za ku ga galiba al'amari fa ba da ba gadan dukiya wani lokaci ba cika wajewa lafiya ba zanen dukiya ko dai yaran su kayanta ne su dai maka addu'a kai dai ba za ka amfana ba kan kan gaban su za da wani maka amfani da kudin katin yanzu ka amfani da kudin katin yanzu ka dan bar musu dan abin da suka suka samu ragowa kai ba wanda ya bar kuɗi da amma wai amma za ga wanda ya samu wannan matsalar shi ne wai shi wanda shi kuma wanda shi ba a bar mishi mutum ce shi iya sai bar mu yaransa arzikin ka da hannunsu ne arzikin ka da hannunsu ne ka ci kayan ka ragowa su samu su ma ragowa rashin mutunci za su maka bayan mutuwan ka Allah kaɗai ya sani wallahi abin da yara ke yara matasa ke wata yaya ke ma iyayensu da kuma ma har mata ba kaga kaga bashi fa wannan fa sai ya zama ya gagara bashi haba to kaga in baka biya kanka ba a duniya kamar kanka ta me zaka yi sadaka wannan kana fara kana- su- suna jin takaici lallai ya kai lallai ka samu kusa ka samu cinya ka samu waye ka ce da a bayar suna korafi ka ce to yanzu a je da bayarwa saboda a da da musu ka musu kuma su maka addu'a ba dan wannan sadaka tijariyar da ake yi ba ta yi ba za su yi maka ba addu'a wannan wallahi wani sai an tana mishi sai an tuna mu iyaye cewa wakata wai kana wa iyayen naka addu'a ba- ba ba a yi Allah ya kyauta su kuma mata shikenan dan garan naka kuma garan baccin naka shikenan wa- wani ya gaje Wa- wani wani yaro karami haka za ta ce ita ina ba ba ta aure tsoho ba yaro za ta ji ta aura ta da kudin ta shikenan ta zo Allah ya kyauta Allah ya shirya mu nace a da jari hujja mana na ba auren hujja yayi kwarai da gaske saboda haka mutum shi zai yi ma kansa guzuri tun a yanzu Allah ta'ala ya sa mu yi guzuri kyakkyawa Allah ta'ala ya sa mu yi guzuri mai kyau Allah ya ga- Allah ya tabbatar mana da alkhairi a wannan kwanaki masu albarka Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ta'ala ya tunkuɗe mu dukkan sharri duk wasu bukatu da muke da shi na sarari da na koyi Allah ta'ala ya biya mana su masu nema addu'o'i mu Allah ta'ala ya biya musu bukatun alkhairi wanda ba su da lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ta'ala ya kawo mana wato zaman lafiya a kasashen mu Allah ta'ala ya zama kawo zaman lafiya a garuruwan mu Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya a gidajen mu Allah ta'ala ya kawo arziki arziki mai amfani to to duk wasu masu masu suka da zai musu katutu ya ubangiji Allah ta'ala ya kubutar da su Allah ta'ala ya sa mana albarka a ne- a neman mu Allah ta'ala ya ba mu arziki arziki mai amfani Allah ta'ala ya biya mu bukatun mu da alkhairi akwai yan uwa ma su ma da suka ce sun bude sabon shago da neman kuɗi Allah ta'ala ya sa musu albarka a neman su akwai abokin mu da bashi da lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya Allah ta'ala ya bashi lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله. ما شيخ لا وجه